الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافئ الكلم الطيب muna cikin fasali na ƙarshe ko da yake batu akan dunkulallun addu'o'i da aka samo su daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine fasali na saba'in da biyar kuma shine fasali na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka na alwabilu sayyib na babban malami al'allamatu shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya a ciki muna hadisin na na'isha radiyallahu ta'ala anha wanda al'imamu ibn majah rahmatullahi alaihi ya fitar da shi da kuma wasu malaman addu'ar da nana shi take cewa annabi sama ya kasance yana umartar ta cewa ta addu'a da waɗannan addu'o'in ga su Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa adilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam mun yi wannan wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa adilihi ma alimtu wa ma lam a'lam kishiyar wancan kenan a roki alkhairi kuma a roki kariya daga sharri domin kishiyoyin juna ne وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل sannan ya Allah ina roƙonka aljanna da duk abin da zai kusatar da ni zuwa gare ta min ƙaulin na magana aw amalin ko aiki ashe ana shiga aljanna da magana kuma ana shiga aljanna da aiki wannan kuma ke nuna mana cewa ashe daga cikin abin da musulunci ya kunsa da imani akwai alƙaul wal amal ba'da li'tiqat aiki da kuma magana bayan kudirtawa a zuciya sabanin wasu aƙidu da ake da su karkatattu waɗanda suka ɗauka cewa kawai aƙida ita kaɗai ce akwai alƙawlu akwai al'amal wa uzu bika minan nar yawma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin sannan kuma ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga wuta da duk abin da zai kusantar da ni zuwa gare ta na magana ko na aiki shi ma an roƙi aljanna kuma an nemi tsari daga shiga wuta wa as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wa sallam sannan ya Allah ina roƙonka alkhairin da duk annabinka bawanka manzanka muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe ka wannan addu'a ta cika ta zama addu'a ul jami'a duk alkhairin da annabi sama ya roƙa kai ma kana roƙa Allah madaukakin sarki ya baka duk alkhairin nan duk alkhairin da mazan sama ya roƙa to kai ma ka roƙa Allah maɗaukakin sarki ya sa maka wannan alkhairin wa as'aluka ma qadaita li min amri sannan ya Allah ina roƙonka duk abinda ka hukunta mini na wani lamari an taj'ala aqibatahu rushda ka sanya mun wannan abin ya zama makomarsa shari'a ce duk abin da ka kaddara zai faru da ni to ya Allah ka sa shi ya zama min shari'a rushd wanda tana cin addu'o'in mutanen ashabul kahfi wa hayya ilana min amrina rashadan akwai qira'a rushdan to da rashad da rushd duk ma'anar su daya ya Allah ka sa duk abin da ka hukunta mini to ya zama mini shari'a abinda ba zan halaka da shi shi yasa annabi sama ya kasance ne da'u yasta'izu min su'il qada'i yana addu'a Allah ya tsare shi daga mummunan abinda Allah ya hukunta masa zai faru da shi wannan addu'a tana tabbatar mana da shi a shi akwai alqada sannan kuma koda Allah ya hukunta abu ana addu'a akai domin baka san me Allah ya hukunta ba shi yasa alqada gaibu ne amma addu'a shari'a ne addu'a'u shari'a shi yasa karkatattun fahimta da ake fahimtoci da ake da su waɗanda suke ganin wai ba za ka yi addu'a ba ba karaman ba karaman bata bace ai baka san abin da Allah ya hukunta maka ba tunda baka san abin da Allah madaukakin sarki hukunta maka ba za a ce ba za ka yi addu'a ba su suna cewa in kai addu'a kaman kana tuhumar Allah madaukakin sarki kenan kana cewa Allah ba zai yanke hukuncin shi ba sai baka san abin da ya yanke ba inda suka kasa fahimta kenan abinda baka san abinda Allah ya hukunta maka ba to sai aka ce ka guji alkhairi kuma ka nemi tsari daga sharri شيء وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير فقال له أقشي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يم سلمان الفارسي رضي الله عنه شين سلمان الخير يا مس وسيع فقال له يشي إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن شي زن كرنت الدقي زن مك كوتا المنحة كوتا shi yasa ake ce masa scholarship ai a fassarar da balarabe ya fahimci ya zai fassara scholarship sai ya ce min hadirasiya an ɗauki wani an bashi kyautar karatu biya ake shi sai aka ce ya zo ya yi ba biya ko kuma ana biya sai a ce an biya masa haga min hakina dirasiya to ina son maka kyautar wasu kalmomi tas'aluhunnar rahmana ka roƙi Allah maɗaukakin sarki su ka riƙa roƙon Allah maɗaukakin sarki mai rahama su wa targabu ilaihi fihinna sannan idan ka tashi kai kwaɗayin Allah maɗaukakin sarki ya baka waɗannan abubuwa wa tad'u bihinna fil laili wan nahari sannan kuma da dare da yini ka riƙa addu'a da su qul allahumma inni as'aluka sihhatan fi imani ya Allah ina roƙonka ka bani ingancin imani imani na ya zama ingantacce domin shi da shi ake komai wa imanan fi hulkin hasanin sannan ya Allah maɗaukakin sarki ka azurta ni da imani a cikin kyawawan ɗabi'u ɗabi'u na kasu zama kawai ɗabi'u irin na bature ko za ka samu akwai bature mai tausayi ya taso daga wata ƙasar su kuma tsakanin shi tsakanin shi da abin da yake bauta mawa yake ai ba a ce tsakanin shi da Allah ba ko tsakanin shi da abin da yake bauta mawa yake yi ba cutar da mutane yake nufi ba a cikin su akwai laisu sawa'a haka Allah ya faɗa mana ba su zama ɗaya ba amma duk abin da yake bai da lada yana mutuwa Allah wuta zai jefa shi in dai bai imani ba to kaga al-khulqul hasan wata rana ana bani labari muna tattaunawa da wani malami na ne sai yake ba da labarin wani yaro da ake cewa mai wanda ba su yadda da Allah nan bawai wani yaro dan Kano sai ya ce wai an zo an bashi labari mutumin kirki ne kaza ya yi ma aiki da nefa wai in ya zo akwai tsohuwar da shi ya rika biya mata kuɗi to da mutumin kirki ne ana ba da labarin mutumin na ce kwarai kuwa ya kyautata ba kowa amma ban da Allah ai mutum ne mai kyautatawa haka aka faɗi na kasa daurewa na ce kwarai kuwa ya kyautata ma kowa amma ban da Allah kare kyautata shi ta zama ta banza to kaga wannan shine saboda wa as'aluka imanan fi khulqin hasan imani a cikin kyawawan dabi'u ya zama ga imani ga kyawawan dabi'u kar ya zama kawai a ce mutum ai shi kawai mutumin kirki ne amma ba imani da Allah aikin banza mutum ne Abdullahi ibn Juda'an dan uwan na khalu Aisha dan uwan mamar na na Aisha radiyallahu anha mutum ne karimi a jahiliya mutum ne mai kyauta wata rana na Aisha suna zaune da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ce kana ya rasulullah kana ibn jud'ana rajulan kariman yaf'alu wa yaf'alu wa yaf'alu fa'addat hasanatihi shi mutumin kirki ne karimin mutum ne shi in ka zo wajen shi ba sai ka tambaye shi ba kawai da ka zo kai gaisuwa kuna gaisuwa to shi kenan kawai sai ya gano sai ce a baka miliyan goma mawaki mawaki yana yi ce a azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shi matakal haya'u wa ilmuka bil huquqi wa anta far'un laka al hasabu al muhazzab was sana'u yace tubarigh riha makrumatan wajudan إذا ما القلب أحجره الشتاء كريم ليس يمنعه صباه عن الخلق الجميل ولا مساء ce in faɗi bukata ta ko ko kunyar da kake ji tawa ma kawai ta isa eh domin ɗabi'ar ka ga baki dai ita ce kunyar talaka ce kuma sannan ga kakasan haƙoƙin mutane kuma kai reshe ne a cikin ƙabilar ka sannan ƙabilar ka dama ƙabila ce wacce take tsarkakakkiya ya ce kai kai fa mutum ne karimi safiya ba ta hana ka kai kyauta sannan yammaci ma baya hana ka kai kyauta musamman ma idan lokacin da kare izamal kalbu ahjarahu shita'u idan kare ya kasance sanyi ya hana shi ya zauna a kofa a tsakar gida ko a kofar gida ya shige ɗakin shi ya ɓoye wato lokacin sanyi lokacin bukata kenan to lokacin kafi kyauta na na ishe radiyallahu anha ta ta ce ma manzo Allah sama zai shiga aljanna manzo sama ya ce ba shi ba aljanna li'annahu lam yaqul yawman ma rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din so da duk kyawawan ɗabi'unka in ka gama abinda Allah zai maka mun sha faɗa shine ai mutum mutuminka a garinku ko a ƙasar ku ai mutum mutumin ka a wane ne gunkin gunki ake cewa ko gunkin dogon yaro shikenan in shekara ta zagayo a zo a sama fulawa a duniya sannan a sa ka a cikin wani littafi da ake ce mishi who is who sunan ka ya shiga ciki sannan ai ta faɗin sunan ka shikenan ka sakamakon mutum kenan amma bayi da sakamako ko kwara ɗaya a wajen Allah وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ذا واتر تخاج خلقا في إيمان كين ونجاحا يتبعه فلاه يا الله قسام شن نسرة وند أبن زي بيو باين شن نسرة نن شيني ربو ببا على هرا kaga bambanci tsakanin annajahu da alfalahu ko in aka ce najaha aflaha in aka ce najaha ya tsira a duniya za ka iya samun najahi amma babu falahi a duniya sai a lahira qad aflaha almu'minun karshe duk da ya gama sai ce me yarisuna aljannata yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun kaga duk ya gama lissafi alladhina hum fi salatihim khashun walladhina walladhina walladhina sai ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun ashe alfalah shine me shine mutum ya samu aljanna to kage ina roƙonka ya Allah in na ci nasara a duniya ya Allah madaukakin saki ka sa mun kuma in ci nasara a lahira wa rahmatan minka ya Allah ina neman rahama daga gare ka tausayi ka shigar da ni aljanna wa afiyatan ka kubutar da ni daga shiga wuta wa maghfiratan minka wa ridwana sannan ya Allah ka gafarta mini sannan ya Allah madaukakin saki ka yadda da ni kaga karshen abu kenan wa ridwanun min Allah akbar samun yadda Allah diya fi girma wannan sanadinsa yana da rauni sanadinsa yana da rauni amma lafuzza ne na addu'a masu tsada masu kyau in mutum yayi bai yi laifi ba wa fihi aidan an ummi salamata an annabi sallallahu annahu kana yad'u bi haula'i ad-da'awati nana ummu salama radiyallahu anha hindu bintu abi umayya tace manzo Allah sama ya kasance yana addu'a da waɗannan addu'o'in gasu nan Allahumma antal awwalu la shay'a qablak ya Allah kai ne farko kafin ka ba kowa kafin ka ba kowa shi yasa sai su ce awwalun bila ibtida'i awwaliyatuhu bila ibtida'i farkon Allah in an ce awwal to ba na farko ake nufi wai domin da ba shi kenan a shine gabaki dai kankat sannan me wa anta al-akhiru la shay'a ba'dak sannan kai ne ƙarshe kowa zai mutu amma ban da kai kullu shay'in halikun illa wajhahu kowa zai mutu amma ban da Allah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram shice a'udhu bika min sharri kulli dabbatin nasiyatu hadi yadik ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin kowane abu da ke tafiya a ban ƙasa ko jan ciki yake yi ko da kafafuwa hudu ko da kafafu fiye da hudu ko da kafafuwa biyu shine dabba kullu ma yadubbu ala al-ard yusamma dabbatan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma anta nasiyatu hadi yadik makwarkwadar kanta a hannunka yake ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim kaga Allah shi ke rike da makwakwada kowane kai an ce nasiya kaga kwakwalwa ai anan take so da ka duk abin da wannan dabbar za ta yi ko kuma wannan halittar ta Allah za ta yi to Allah ne ke juya ta Allah ne ke juya ta wa a'udhu bika min al-ismi wal kasali ya Allah ina wanka tsare ni daga zinubi da kuma lalaci mun sha bayani akan al-kasalu din nan al-kasal mugun ciwo kenan wa min azabil qabr ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga azabar kabari akwai azabar kabari bayan fitnatul qabri akwai azabul qabri fitnatul qabri su'alul malakain kenan tambayar da masu munkarun da malakir za su kowa ita ce fitnatul qabr ita ko azabul qabr to ba'da al fitna ce wal iyazu billah wa min fitnatil gina wa min fitnatil faqr ya Allah ka tsare ni daga fitinar wadata da fitinar talauci dukkanin su suna da fitina fitina ne in Allah ya tashi jaraban mutum sai jarabe shi da dukiya sai ya halaka ta nan za a kama shi kamar yadda aka fitini karunu da makamantansu wani kuma da talaucin shi za a fitine shi talaucin shi da talaucin shi sai ya kafirci ga talauci ga kafirci shi ce kaga bala'i biyu to dukkanin su fitina ne wani idan ya samu sai ya lalace wani idan ya rasa sai ya lalace haka suke وأعوذ بك من الماء سمي والمغرم يا الله إنا هو أنك تغني دقى الزينبي شيني الماء سم شيني دي الإثم الإنشا الماء سم المصدر الميمي نا الإثم كينا والمغرم جباشي تورم باشي أبن ذي زمان نمتني أنا أقم متنيك اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ya Allah ka tsaftace min zuciyata kamar yadda kai daga zanubai kamar yadda kake tsaftace tufafi daga daga farin tufafi daga dauda addanas dauda Allahumma ba'id baini wa baina khati'ati ya Allah ka nisanta tsakanina da zanubaina kama ba'atta baina al-mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma ya Allah ka nisanta tsakanina da zanubaina wannan addu'a ce wacce take isnadinta sahihi ne a cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim kuma addu'a ce ta kunso abubuwa kowane bangare daga cikinta wata addu'a ce wacce take shishike mai mahimmanci wadda ya kamata musulmi ko da yaushe a ce yana yin su ga sunan a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula mana na ummu salama ta radiyallahu anha ya karantar da ita mu ma kuma gashi a ruwaito mana gashi muna karantawa Allah madaukakin sarki ya bamu abin da muka roƙa a ciki wallahu